الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu Darul Hijira, ra'asul mutkinin wa kabirul mutasabbitin al'imam Abu Abdullahi Malik ibn Anas Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik wanda ya fi shahara da askari na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin ilmalikiyul baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala muna bayani kan abin da ya shafi cikin kitabun zakati mun karanta waɗansu daga cikin gaɓaɓuwa na wannan littafi a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da gabar da malam yake cewa wa manibta'a bi nisabin na'am bismillahir rahmanir rahim wa manibta'a bi nisabin ba'da hawlihi wa qabla tazkiyatihi farabiha minhu zakkahu lil awwali وزكاهما للحول للحول الثاني إلا جزء إلا جزء زكاة النساب إلا أن يكون له أرض يساويه نعم bala karatu wanda ya gabata yake cewa wa yujzi'u ahadun naqdaini anil akhar daya daga cikin kuɗi guda biyu yana isuwa kan bacin dan uwansa idan mutum yana da kwai dinari to yana iya fitar da zakka da azurfa malam yankus malam tankus an ƙadaril wajib matuƙar wannan ƙimar ɗayan bata tawaya ba bata yi ƙasa ba da gulgudan wajibi mun gane da kyau a karatu wanda ya gabata mun yi ta buga misalai daidai gulgudo misali yanzu idan ya zamanto mutum yana da kwai dirhami ɗari biyu nawa ne haƙƙin Allah a cikinsa dirhami biyar idan yana da kwai dinari ashirin nawa ne haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa dirhami rabi ne rabin ɗaya yawwara saboda rubul ushiri ne za a bada ko to shi kenan yanzu sai ya zamanto yana da dinari guda ashirin ya mallaki dinari ashirin zai fitar da rubul ushiri nashi to sai ya zamanto rubul ushiri yana so ya fitar da ita da azurfa shine azurfa biyar zai bada ko to idan ya zamanto wajen canji da ya je shi azurha biyar azurha goma ita take kudin dinari guda kimar kudin dinari guda take kenan yanzu dirhami tanga biyar ita za ta ɗauki rabin dinari to yanzu ne yana isa ya fitar amma inda da ya je fitarwa aka ce ma ai yanzu dinari din dinari ɗaya iya kudinsa shine yana tanga guda goma sha biyu din dinari guda yana tanga sha biyu kenan dinari ashirin zai kama tanga ɗari biyu da arba'in haka ne ko ɗari biyu da arba'in to yanzu kenan dirhami biyar idan ya fitar da shi baya zamantowa ya yi ƙasa da rabin wannan kuɗin dinari kuɗin rabin dinari guda to yanzu in ya zamanto wannan kima za ta yi ƙasa daga ta kuɗin da yake da kwai to yanzu ba zai isu ya fitar da shi daga haka nan sai dai ya fitar da shi da kimarsa mun gane da kyau to shine malam ya ce wa manibta abi nisabin da haulihi dukkan wanda ya siyi wani abu wa manibta ashay'an dukkan wanda ya siyi wani abu na kadara bi nisabin da kuɗin da ya kai nisabi da haulihi bayan wannan kuɗi wanda ya kai nisabi a hannunsa bayan ya cika shekara guda wa qabla tazkiyatihi kuma kafin ya fitar mai da zakka shikenan sai ya siyi wata kadara da wannan kuɗi farabiha minhu sai ya samu riba mai yawa a cikin wannan nisabi da ya siyi wannan kadara da shi to fa zakkahu lil awwal ko to sai ya fitar mai da zakka lil'awwal wannan nisabi sai ya fitar mai da zakka ta shekara ta farko wa zakkahu ma lil hauli tsani kuma sai ya fitar da zakkar wannan nisabi da ribar da ya samu a cikinsa a shekara ta biyu illa juz'i zakacin nisabi face dai gwalgwadon yankin wannan da zai fitar na zakka ta nisabi na shekara ta farko wannan shi a shekara ta biyu ba zai fitar mai ba da zakka illa an ya kuna lahu ardun yusawihi sai dai in ya kasance yana da kai wata kadara wanda za ta iya yin daidai da wannan nisa da wannan juz'in na zakka da ya fitar wato na abin da yake nufi kana da kai miliyan biyu misali kana kasuwanci da ita shikenan yanzu za ka fitar da zakka ne a cikin wannan wata na sha'bana ashirin da shi daidai yanzu wannan nisabi da yake hannunka ya shekara ranar ashirin daidai ga watan ramadana ga watan sha'abana rannan za ka fitar mai da zakka ko shi kenan kafin ka fitar sai haga an kawo wani kaya bagas ana so za a sayar wannan kayan a yanda ka san shi in a lokacin ranansa ne ba a lokacin kakansa ba a lokacin ranansa wannan kayan za a iya sayar da shi miliyan hudu da ɗari biyar zai kai kusan miliyan biyar amma a yanzu sai kaji ana zancen miliyan ɗaya da ɗari takwas mun gane da kyau shi kenan sai ka siyo wannan kaya ɗin miliyan ɗaya da ɗari takwas kai kuma yanzu a hannunka miliyan biyu ce gare ka sauran nawa sauran jaka ɗari biyu yanzu hada hadar kuɗin mota da wahalar da za ka wa kaya a hanya sai ya zamanto ɗari biyu ta tafi sai ya zamanto yanzu ka sayi kadara da wannan kuɗi wanda kake da kwai na nisabi yanzu da ka kawo shi ka ajiye shi kai katihunsa dama kai almajiri ne harkokin da kake shi ne kana harka wanda cike ta kayan ajiya kake saye ka aji to yanzu wannan miliyan biyu baka fitar mata ba da haƙƙin Allah saboda ba wani kuɗi a hannunka yanzu ka kashe komai da komai naka ka sai kadara ka aji shikenan ana nan ana nan ana nan ana nan sai ka fitar da kadarar taka wannan lokacin da ya dace ka sayar da ita sai aka ce ai yanzu ba ta yi ka haƙura a kwan biyu shikenan ana nan ana nan sai ishirin da wata ɗin na sha'abana aka ce maka ai yanzu kadarar nan tana yi to yanzu da ka huddo ta sai ka tashi ka je ka sayar da ita kusan miliyan biyar to idan ka tashi yanzu miliyan biyar a ciki haƙƙin Allah wanda za ka fitar a cikinta shi ne za ka fitar da jaka ɗari da da ashirin biyar ko wannan shi ne haƙƙin Allah to amma miliyan biyu ta farko haƙƙin Allah nawa ne jaka hamsin ko to shi ne ya ce zakahu lil awwal yanzu idan ka sai da wannan kadara ɗin tun da can lokacin da shekarar shi ta cika baka fitar mai ba da zakka kuma jaka hamsin ta waje ba kanka ka fitar baka fitar ba sai zamanto ka sayi kadara da kuɗin duka gabaki ɗaya to sai ka fitar da wannan jaka hamsin ɗin gefe ɗaya yanzu wannan haƙƙi ce na Allah na miliyan biyun ka ta farko mun gane da kyau to shi kenan yanzu kuma hallo sai ka fitar da zakka ta shekara ta biyu yanzu a shekara ta biyu miliyan biyar nawa ya kama muka ce jaka ɗari da ashirin da biyar ko to yanzu idan ka zo ka za ka fitar da wannan zakka ta miliyan biyar in ka tashi za ka fitar da ta miliyan biyar ba jaka hamsin shine wannan juzi'i wanda ka fitar na zakka ta nisabi na shekara ta farko wannan banda shi za ka yi lissafi yanzu abin da kake da shine kana da kwai miliyan biyar ba jaka hamsin saboda wannan jaka hamsin ɗin ka fitar da ita ba taka ba ce yanzu kenan jaka hamsin a ciki haƙƙin allah a cikin jaka hamsin shine jaka ɗaya da dala arba'in ko jika ɗaya dala arba'in ne kono ne tunda jika jika arba'in ne ha eh jika da hamsin kenan yauwa jika da hamsin shi kenan yanzu iya miliyan tara miliyan biyar abinda za ka fitar a ciki wajen zaka shine za ka fitar da jaka ɗari da ashirin da uku da dala ɗari da hamsin kenan yanzu wannan jaka da hamsin ba za ka fitar mata ba da zaka wannan jaka da hamsin din ba za ka sa ta ba ciki to shi ne ce sai dai in ya kasance yana da kwai wata kadara wanda za ta iya yin daidai da kudin wannan nisabi da ya fitar kudin wannan zakka da ya fitar sai dai in ya zamanto a gefe ɗaya yana da kadarar da za ta yi jaka hamsin yanzu in ya zamanto yana da kadarar da za ta yi jaka hamsin to bayan ya fitar da wannan jaka hamsin din to a shekara ta biyu zai fitar da jaka ɗari da ashirin da biyar ne sai ya zamanto ya fitar da jaka ɗari da saba'in da biyar jaka hamsin ta shekarar da ta gabata jaka ɗari da ashirin da biyar ta wannan shekara ɗin mun gane da kyau abin da yake nufi yawwara to shine haka za a yi in ya zamanto kana da dukiya ta kai nisabi amma kuma sai wani uzuri ya gilmo sai ka siyi wata kadara da ita saboda ka ga raɓaɓa za a ci nasara a kai akwai kayan da in aka kawo maka tallashi ko baka shirya siyan shi ba saboda iya ragin da ka samu a ciki kaga cewa lalle wannan ko a kaka ka fitar za ka sayar da shi to za ka ci riba a kai barantana kuma a ranarsa na misali da kaka ana sai da gyaɗa ce a jika goma goma bahu sau wani ya kama ka ya ce jika shida shida ka ko ba harkar ta ba kake in dai ka ga mai kyau ce kudin wannan naka za ka bige da shi ce a samun ta miliyan guda ko ne cashashiya ana saida ta jaka arba'in arba'in wani ya ce maka zai saida maka ita jaka ashirin da biyar biyar kai ka san cewa ko banza ka huddo kayan nan ka saida shi jika talatin talatin ko banza ka fuddo ta wanda ka saye ta jika shida shida nan jika takwas takwas ras da gudu za a baka kuɗinka kenan bayan ka saya sai aka ce wani hoba na muna kyauta zaton wa yanda gyada ba a yi gyada mai yawa ba in ka yi haƙuri ta ƙara wata biyu ko wata uku ha akwai nasara a kai don duk wanda ka saye tannan jaka shida shida ko muna kyauta zaton kowane bahu za ka saida shi sama da jaka sha biyar to shi ko mutum dama ba kasuwanci ba haka bane kasuwanci shi kenan sai ya ce to ya yadda ana nan ana nan ya ji ta zo jaka sha hudu ce a watan biyu ce in na barta ta ƙara wata biyu a gaba kenan za ta kai wata sha takwas ya ce me zan yi da kuɗin aka sai dama kenan kawai yake ja yake ja har kusan damuna da ya tashi sai da ya sai da jaka ashirin ashirin sai zama ya ci ribar jaka goma sha hurhudu a kowane bahu ɗaya to kaga irin wannan in ya tashi zai fitar da zaka in waccan gurin lissafi ya kama shi zaka ta waje ba a kan shi to shi kenan sai ya fitar da waccan zaka ɗin da bai fitar da ita ba kuma yanzu sai a kokwanci gaba kuma mun gane da kyau na'am wasu don mu'ular fa'idataini ilar tani ya ce kanat nisaban au akamalatu fa in kanat lu'ula au kullu nisaban au kullun kullun nisaban istaqallat bi hawliha to shikenan malam yace wato ban mu'ular fa'idataini ilar saniya ana hada fa'ida ta farko wanda ka samu ilar tsani ya ce zuwa ga fa'ida ta biyu ana haɗa ta zuwa ga fa'ida ta biyu mun gane da kyau kana da fa'ida da farko ka samu jarinka na jika ɗari takwas ana nan ana nan yanzu sai wani abokinka shi ma ya baka ya ƙara maka wani abu cewa na jarin jaka ɗari takwas a zamanin wannan namu na yanzu da sabgogi suka yi yawa da kaya suka yi tsada da kaza da kaza rayuwa ta yi tsada jaka ɗari takwas ta ma kaɗan shi kenan ya ƙara maka miliyan guda mun gane da kyau to yanzu wacce fa'idar ta farko da kake da jari na farko da kake da to za ka haɗa shi ne zuwa ga wannan jari na biyu da ka samu shi ne wato ban mu'ulal fa'ida ta ni ana haɗa fa'ida ta farko da aka samu jari na farko da aka samu ana haɗa shi ila tsani ya ce zuwa ga fa'ida ta biyu da aka samu shine jari na biyu ƙarin jari na biyu da aka samu kanat nisaban aw akmalatu kanat nisaban ma'ana sawa'un duk ɗaya ne kanatil fa'idatu thaniya nisaban fa'idar ta biyu da ka same ta ta kai nisabi misali muka ce nisabi zai jaka a miliyan biyu ko shikenan yanzu kana da jaka ɗari takwas ɗinka kana jujjuyawa wani abokinka kuna hirar da shi a wazaf yana dubai sai kake ce mishi wallahi muna na ana harkoki ba laifi ya ce ni yanzu wani jarin naka ya kai nawa ka ce a alhamdulillah akwai jari tunda yanzu kullum in na tashi kowane sati in zan tafi in kasuwa siyayya kuɗi na na wani kaina mararan yana da kusan jaka ɗari takwas wannan din sati ɗari takwas ɗin nan tana fita ce ɗari takwas kaɗai ce ana maka zancen miliyoyi wani kare ka zancen ɗari takwas ya to ai da karan kara kumanka shikenan sai ya ce maka yanzu kana da akawun ka ce me akawun hallo kaina ne ko kumini ne ce a'a waɗansu lambobi ne wanda in ka buɗe za a tura maka kuɗi a ciki ka ce a oke irin 'yan nijeriya yadda suke aka ce maka yi ce to ka tura lambar wani daga cikin abokanka wanda ka sani in sayo maka a ƙarin jari yana da ka tura mishi kawai sai ga ya turo kuɗi da aka turo kuɗi ka ce nawa ce turo jika ɗari ce ko nawa ce nawa ce kai kanka ɗaya ko miliyan takwas ce ko ya turo ka ce nawa miliyan takwas ka ce ina yanzu ka ga miliyan takwas ta kai nisabi ko ba ta kai ba ta ma huce ko to yanzu wannan fa'idar taka ta farko sai ka haɗa ta da wannan miliyan takwas ɗin taka yanzu sai ya zama to kana da miliyan tara ba jika ɗari biyu shi kenan yanzu daga yau da ka samu wannan miliyan takwas ɗin daga yau za ka ɗauki lissafi wannan fa'ida ta biyu da ta zo maka gara ɓasa mai girma nasrun minallahi wa fathun ƙaribun da ya zo maka shi kenan sai ka ɗauki lissafi daga yau mun gane da kyau au akmalatuhu ko kuma wannan fa'idar taka ta biyu bata kai nisabi ba amma dai ta cika nisabi ɗin ga dukiyarka ta farko sai zaman to yanzu da ya tashi zai turo maka kuɗi sai ya turo maka miliyan ɗaya da jaka ɗari uku mun ce nisabi miliyan biyu ne ko yanzu kana da jaka ɗari takwas can yanzu kuɗinka ya koma nawa miliyan biyu da jika ɗari ɗaya mun gane da kyau kenan yanzu ita wannan alfa'idatu tsaniya hiyar lati akmalatin nisaba fi nafsiha lam takun nisaban walakinnaha akmalatin nisaba a karan kanta bata kai nisabi ba amma ta cika nisabi idan aka hada da wancan jarin da kake da da wannan ƙari da ka samu shikenan sun kai nisabi har da ƙarin jaka ɗari to yanzu daga yau za ka ɗauki lissafi daga yau za ka ɗauki lissafi muna ashirin da biyar ga watan sha'abana misali kenan ka ce ashirin da biyar ga watan sha'abana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya shi kenan ka buga lissafi kawai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sha'abana ashirin da biyar in aka kai wannan kuɗin naka yana nan bai yi ƙasa ba to akwai haƙƙin Allah a cikinsa in dai ya shekara daga wannan lokacin za ka ɗauki lissafi mun gane da kyau ta'am fa'in kanatil ula nisaban to idan ya zamanto wannan fa'ida ta farko wanda kake da kwai ita jarinka na farko wanda kake kasuwanci da shi dama ya kai nisabi shi kaɗai ma sama da miliyan biyu ne kana da kuɗin da ya kai miliyan biyu naka na kanka ya kai nisabi lokacin da ka fara kasuwanci jarinka miliyan biyu ne ko sama da miliyan biyu to yanzu istaqallat bi hauliha to wannan fa'ida ta biyu sai ta birinkinta da ita ma shekara ta mai cin gashin kanta ma'ana sai ya zamanto kowace tana da kwai istiklaliya kowace tana cin gashin kanta ne wannan fa'ida ta farko wanda kake da kwai ka same ta misali cikin watan rajab kana da miliyan biyu ka fara kasuwanci cikin watan rajab biyar da shi ana nan ana nan cikin watan zulhijja kawai wani abokinka ya tafi aikin hajji sai tana da kai da suka haɗu da wani abokinka ɗan garinku ya ce kai ni a labarin wani ya ce na nan wallahi shi ma yana yana kasuwanci ya ce a kasuwancin na shi bai zo ba ko bara ya zo shi ka ce a alhamdulillah dai wani yanzu ai kasuwanci hajji ba tashi ba ce mutumin da bai huce miliyan biyu ba yanzu an ce zo hajji hajji da ta kai miliyan hudu yanzu a ce a zo aikin hajji ai sai ya zamanto an yi ɗakwance uwa kwance ya ce haka ne fa irin kawai ƙirilin ƙirilin kawai ya maka mesaji wane na ji labarin yadda kasuwanci suke a ƙasar ku gashi gashi gashi gashi ni ne wane abokinka wanda mun yi karatu da kai a jami'a ta kaza yanzu akwai wani ƙoƙari da nake so zan maka yanayi ya turo maka kuɗi da ya turo maka miliyan biyar ya ce a ƙara wannan a yi jari to yanzu ka kowace daga cikinsu nisabi ce ko ta farko ta kai nisabi ta biyu ta kai nisabi to yanzu istaqallat bi hauliha to kowace sai ta burinkinta ta ci gashin kanta da shekarar da ka same ta aw kullun nisaban ana al'ula fa in kanat al'ula nisaban wa thaniya lam takun nisaban ta biyun fa'ida ta biyu da ka samu misali jaka 800 ce ita ai ba ta kai nisabi ko to yanzu kowace sai ta ci gashin kanta da shekararta yanzu ita wanda take akwai rajibiya akwai kuma hajjiya akwai wanda take ta watan rajab akwai wanda take ta watan zulhijja ko shawwaliya ta watan shawwal kenan mun gane da kyau sai ka fitar mata da zakka yanzu haka za ka yi sai ya zamanto kowace shekara kana da kwai zakka sau biyu kake fitarwa akwai 'yan rajabiyya akwai 'yan shawwaliya ko zulqadiyya ko zulhijjiya mun gane da kyau au kullun nisaban ko kuma kowace daga cikinsu waɗannan fa'idodin guda biyu ta kai nisabi al'ula kanat nisaban wa tsaniya ayuban kazalik ta farko ɗin fa'idar ta farko ta kai nisabi ta bin ita ma ta kai nisabi to yanzu istaqallat bi hauliha to kowace sai ta burinkinta sai ta ci gashin kanta da zaman kanta a shekarar da ka same ta yanzu sai ka saka wannan fa'ida ta biyu da ta zo maka ta zo maka ne tara ga watan zulhijja ranar arfa ana tsayuwar arfa ne sai ka rike cewa wannan miliyan biyar din na same ta ne a wannan lokaci ita kuma miliyan biyu na same ta ne uku ga watan rajab shikenan uku ga watan rajab sai ka fitar da zakka tara ga watan zulhijja sai ka fitar da zakka amma idan kana so duka sai ka camle su saboda duka naka ne sai ka dinga fidda su a lokaci daya sai ka iya fidda a cikin watan rajab din tunda yanzu kawai za ka cakula su ne kai kasuwancinka da su ba za ka san ba cewa wannan dukiyar miliyan biyar din nan ribar da na samu a cikinta na samu kaza da kaza da kaza saboda bangare kaza na saka ta wannan miliyan biyu ribar da na samu a cikinta na samu kaza da kaza saboda bangare kaza na saka ta a kawai ka cakula ne irin ko kana harkar abin da ya shafi transfer ko kana harkar abin da ya shafi kasuwanci na yau da gobe irin siyarwa abinci irin kayan kwali ko kana harkar karahuna ko kana harkar business ta abin da ya shafi manya-manyan kayayyaki irin su ko harkar motoci da sauransu shikenan sai ka haɗa kayanka kawai ka dinga fitar musu zakka a lokaci ɗaya don ya zama to ka futa kai ma mun gane da kyau na'am
ومن مكث دينه أحوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه أو نسابا منه shikenan wa man makasa dainuhu ahwalan dukkan wanda bashin da yake bi bashin da yake bi ya zauna ahwalan tsawon shekaru da dama a wajen waɗanda suke suka amshi bashi a wajensa to fala zakata alaihi babu zaka akan bashin da yake bi babu zaka akan shi yanzu misali irin harkoki na kasuwanci wani in zai ɗako maka lista waɗanda suke yake bin bashinsu ƙa'ima ta wanda yake bi bashi zai samu sama da miliyan ɗari wanda wannan duka yana yawo a cikin mutane ya tafi yawo ya shiga yawo mun gane da kyau yana bi bashi list ce mai kyau kuma kowanne bashi ne wanda wani bashin shekara biyu ne wani bashin shekara uku ne ba irin list ba ta wanda za su ɗauki kaya yau rana ta su zo su yi balas ko nan da kwana uku su zo su yi balas a basu wani waccar ita tsohuwar ajiya ce takarda ce ta manyan bashi shika wanda yake bi wanda waɗansu sun mafi shekara biyar to yanzu dukkan wanda ya zamanto bashin da yake bi ya zauna tsawon shekaru da dama a wajen waɗanda yake bin su bashi ba su bashi ba fala zakata alaihi babu zakka a kan shi hatta ya ƙabidahu har sai ya amshi wannan bashi ɗin gabaki da shi kenan yanzu da ya lissafi yana bin mutane bashin miliyan ɗari amma ko jaka goma ba ta faɗo hannun shi ba balantana jika ɗari ta waɗannan mutanen da yake bin su miliyan ɗari wani kwangila ce ya yi wani ya danne mishi kuɗinsa miliyan ashirin da biyar in ya kira shi ma ya fasa ɗagawa to yanzu ba za a ce ba din shekara kawai in ta kewo miliyan ashirin da biyar ɗin nan sai ya fidda mata zaka ta kusan jaka ɗari bakwai da hamsin mun gane da kyau miliyan biyar jaka nawa ɗari da sha biyar ko kenan sai ya fitar da zaka ta wajen jaka ɗari shida da ashirin da biyar ba zai ba haka nan miliyan ashirin da biyar ɗin nan kawai zai kyale ta ne ta tafi yawo ba ta dawo ba har yanzu ga wani can yana bi miliyan uku shi ma ya zauna wajen tsawon shekara uku suna kasuwanci amma miliyan uku ya kasa kawa ya bashi to shi ma ba zai ce ba ya lissafi ya fitar da haƙƙin Allah a cikinta saboda ba ta hannun shi darar da ta faɗo hannunsa to fa yuzakihi li amin wahidin sai ya fitar da zakka ta shekara guda ɗaya kawai shikenan in shekara goma ta yi a gurin su ko rana ɗaya kawai da dare wanda ya danne maka wannan miliyan hamsin kin naka har ma ka manta da ita kana uzurin ka kawai sai ya kira ka da dare kana kwanci alhajuwa ne kace kwarai ni ne wane yace ni ne wane na dawo daga burkina ce can ka ta kiran waya ta yace yace kwarai ku na ya ta kiran waya kai na tsammanin ma babu kai a duniya yace wallahi ina nan kasuwanci ne suka yi sai a hankali ce amma yanzu ina so ka turo min account ɗinka zan tura maka wannan bashin da kake bina ya ce duka ya ce kwarai kwa yana ka tura mishi washe gari kawai aka turo maka miliyan hamsin kinka shi kenan haƙƙin allah a ciki za ka fitar da miliyan ɗaya da jika ashirin da biyar a miliyan ɗaya da jika nawa da jika ɗari biyu da hamsin mun gane da kyau tun da jaka miliyan goma jaka ɗari biyu da hamsin shine haƙƙinta kenan za ka fitar da miliyan ɗaya da jaka ɗari biyu da hamsin shi kenan kai ma ka je ka fitar ka raba a talaka a ce to alhaji ba yanzu yake fitar da zakka ba a ce eh wata zakka ce ta faɗo hallu wani alherin ne ya faɗo mun gane da kyau au nisaban minhu ko kuma ya amshi nisabi daga gare shi wannan bashin da yake bi yana bi miliyan hamsin shi kenan sai alhajin ya kira shi ya ce to alhaji haƙuri za a muha za mu dan sassaƙe wani abu ne ce to babu komi ce zan aika maka miliyan biyar da Allah a ƙara haƙuri da mu ce a babu komi wani to kasuwanci tsakankani da kai ai ko gobe kuna so ku zo ku ɗauki kaya shikenan sai ya turo miliyan biyar miliyan biyar ta fita ma nisabi to shikenan yanzu a wannan lokacin abin da ya faɗo hannun shi na miliyan biyar ɗin nan da ya amsu zai fitar mai da zakka ne ta shekara guda ɗaya zai fitar da jaka ɗari da ashirin da biyar a cikin wannan miliyan biyar ɗin sauran kuma ya kalmasa su ya saka su cikin ajihun shi ko ya maida su cikin kwantikin shi na banki na'am fa'in qabida dunahu fa'in qababa nam fa'in qabada dunahu lam yuzakki hatta ya qabida tamamahu أبقى الأولى أو أتلفها ثم- أو أتلفها كثمن أرود التجارة to shikenan fa'in qabada dunahu to idan ya amshi ƙasa da nisabi shikenan da ya tashi kawo mai yana bin shi miliyan uku ne kenan kawai sai ya ce to wane abin nan miliyan uku a gami ɗaya ba za ta samu ba saboda yanzu harkokin namu suna sama suna ƙasa ne yau a ci da yawa gobe sai a hankali ce amma daidin sati na ya alwashi ko don ƙarshen wata na ya alwashi zan dinga kawowa wani abu ya ce to babu matsala shikenan sai a wata na farko sai ya kawo mai jaka ɗari bakwai to kaga jaka ɗari bakwai bata kai nisabi ba to lam yuzaki ba zai fitar wa wannan jaka ɗari bakwai nisabi ba ba zai fitar mata da nisabi ba hatta ya qabida tamamahu har sai ya amshi cikar nisabi shikenan sai ya lissafi ya kawo jaka ɗari bakwai yanzu an rubuta gashi na ya ka jaka ɗari bakwai wata na gaba ya karo wata 700 din kenan aka hada da 700 ta waccan watan da ta wannan ya koma miliyan 1 da jaka 400 ana nan ana nan hallo sai ya karo wata jaka 700 a wata na gaba sai ya zamanto dukiyar da ya amsa a wajen shi ta kai miliyan 1 da miliyan 2 da jaka 100 ko to yanzu ladda ya amshi cikon nisabi daidai to sai ya fitar mai da zakka abqal ula aw atlafaha ma'ana sawa'un abqal fa'idatal ula wannan abin da ya amsa na farko a wajen wanda yake bi bashi ya wanzar da shi a hannunsa au atlafaha ko kuma ya kashe sa idan ya zamanto da ya amso jika 700 din nan cai ni wannan kudin ba zan taba shi ba dan ni tsungu tsungun nan in nace zan taba shi kashe shi zan yi sai ya bada shi ajiya shikenan lo da ya kawo ta 700 din sai ya kai ta wajen ajiya da ya kawo ta ɗari bakwai ya kai ta wajen ajiya da aka je gashi nan kuɗi miliyan biyu da jaka ɗari ɗaya yanzu ya wanzar da fa'ida ta farko da fa'ida ta biyu kuma ga ta uku shikenan sai ya fitar da zakka ya fitar da haƙƙin Allah a ciki ko kuma da ya kawo mishi ma da ya kawo mai jika ɗari bakwai dama yana cikin shirye-shiryen shiga azumi ce ga ramadana ya shigo rile ka mai ɗari bakwai da ya tashi da ya je shi ya siyi shinkafa ta jika ɗari da hamsin ya siyi gero na jika ɗari da hamsin ya siyi dawa ta jaka ɗari da hamsin ya siyo sukari na jaka talatin a nan dai kusan ya kashe kusan rabin kuɗin da ya tashi an kama azumi an kai goma da shi da ya je shi kasuwa siyayya sai da ya kashe jaka ɗari da hamsin wajen kayan sallah shi da shi da matar shi da 'ya'yan shi yanzu kawai ya fatattaka wannan ɗari bakwai ɗin wata da ya mutu ya ƙaro wata ɗari bakwai a sallah da bai huce ya yanka kaji ba amma a cikin wannan sallah ta azumi sai da yanka rago shi ma dai ya fatattaka wannan abin da aka kawo mishi to a wata na uku da aka kawo mai jaka 700 yanzu 700 ce a hannun shi ko ya kashe fa'idar ta farko da fa'idar ta biyu to yanzu sai ya fitar da zakka mun gane da kyau ba zai ce ba to yanzu ai duka abin da yake hannun shi duka jaka 700 ne an yi lissafi daga azumi da zai kama kan yanzu nawa ya amsa a wajen shi miliyan biyu da jaka 100 ya amsa to sai ya fitar da zakka a ciki na'am
نعم ka tsamani كثمن عروض التجارة yawwa ka tsamani urudut tijara wato tamkar kuɗi na kadarori na kasuwanci wannan yana magana akan kuma almuhtakir almuhtakir shine mutumin da yake katihu irin mai ihtikaranci ihtikaranci shine ka sai kaya da kakan shi kuma ka ajiye shi sai ya ɗauki wani lokaci sai ka sayar da shi to yanzu almutakir shi ma hukuncinsa shine hukuncin tamkar hukuncin mutumin da yake bi bashi ne mai ihtikaranci yanzu ya sayi gujiya misali ta miliyan biyar da ya siye ta a lokacin da ya siye ta a kakanta ya siye ta jaka hamsin hamsin ana nan ana nan rani da ya zo shi kangau maimakon a lokacin gujiya a ce ta kai wata sattin ko ta kai hamsin da wani abu shikenan sai ya ji ana cewa ai saboda babu kuɗin na yanzu gujiya arba'in da biyar ma take ce nawa ce 45 aka ce mishi kwarai kwa ko shakka babu ko jiya haka ta sabko daga Nijeriya dan in ma in irin in irin nan ce 42 43 haka take ba ta kaya da biyar din yayi shiru ta yi to shikenan ba zan saida ba shikenan ana nan ana nan ya ajiye ta da damuna an yi ruwan shibka maimakon aji an ce gujiya ta karu shikenan kawai sai gujiya ta koma jika 40 ma ana nan ana nan kullum dai kaya kawai ƙara ƙara ƙasa yake kullum kaya ƙara ƙasa yake daga ƙarshe sai ta yi kai tunda dai ba komai ba za ta yi baci ba take ba sha ba take zai aje ta har takon takon biyu shikenan shekara da ta zo ta gujiya ba ta yi ba sai da ta kai shekara uku a aji sannan da ƙyar ta kai jaka sattin sattin ya fudo ya sayar da ita to shi ma wannan kuɗi na wannan kadarar da ya siyi gujiya da ita in ya fitar in zai fitar da zaka zai fitar da ta shekara ɗaya ce kawai iya abin da zai fitar sannan kuma in ya zo wajen saida ta in aka mai haka nan can wali wajen kuɗinsa ba a bashi ba miliyan biyar ɗinsa ko sama da miliyan biyar ɗinsa tab a hannu to in ya amshi gwargwadon nisabi zai fitar mai da zaka in bai amsa ba zai fitar mai da zaka ba mun gane da kyau wannan ana nufin kuɗi na kadarori wanda suke na kasuwanci na ihtikaranci ba kasuwanci ba na yau da gobe almudir shi wannan za mu tara magana akan shi na'am wa in istafadahu fala zakata alayhi hatta yahula al-hawlu ba'da qabdihi shikenan malam yace wa in istafadahu idan mutum ya samu fa'idar nisabi ya samu fa'idar nisabi dukiyar da ta kai nisabi amma kuma fa'idarsa ce ya samu irin wani ne ya taimaka mishi ya bashi miliyan biyu kyauta ko ya gada daga wajen babansu ko wani ya bashi sadaka mun gane da kyau to fala zakata alaihi to babu zaka a kan shi hatta ya hula haulu har sai shekara ta kewayo a kan wannan nisabi da ya fa'idantu da shi ba a da ƙabudihi bayan ya amshe shi wato misali abin da yake nufi a nan yanzu mahaifinsu ne yake bi bashi yana bin wani miliyan goma bashi shi ganin da ya faɗi ya rasu su kuma mahaifinsu su biyar akan ya bari kowa nawa nawa gare shi a cikin wannan bashi din da ake bi su bi ne maza ne kuma miliyan biyar biyar za su yi go to shi kenan sai zamanto ana nan ana nan kawai wata rana sai ya kawo musu miliyan uku ya ce su riƙe ta sauran miliyan bakwai ana na ana na hallo sai ya ƙaro miliyan uku sai ya zama to yanzu kowa a hannun shi akwai miliyan guda guda to yanzu ba za a ce ba tun da wannan bashin da babanmu yake bin sa ya kai shekara takwas bai bashi ba tun da ransa ne an kai an kawo da ket hal ya koma ga Allah bai ɗauki ko bai bashi ba amma yanzu ya ba su miliyan shida to ba za a ce ba a fitar mata da zakka ba zai fitar da zakka ba shi wannan wanda ya ci wannan gado har sai shekara ta kewayo akan wannan bashin tun daga ranar da ya amshe shi mun gane da kyau ba da qabdihi bayan ya amshe shi sannan kuma sai ya sai ya bayani a sai ya lissafi kuma na'am wa yu'tabaru fil qabdi ma taqaddama to shikenan wa yu'tabaru ma taqaddama ana lura da abin da ya gabata a baya fil qabdi a wajen amsa din idan ya zamanto wanda ya gaji bashi idan aka kawo mai dukiyar da bata kai nisabi ba shi ma ba zai fitar mata da zakka ba sai ranar da ya amshi nisabi daga rannan zai ɗauki lissafi na cewa yau 20 da kaza na amshi kuɗin da ya kai miliyan biyu wanda babanmu ya bar yake bin wane bashi to daga yau zai ɗauki lissafi sai ya shekara sannan kuma ya fitar mai da zakka mun gane da kyau amma ba daga ya ladda ya kawo mai jaka ɗari takwas ba ko ya kawo mai miliyan ɗaya da ɗari biyar zai fara lissafi ba sai ladda ya ga cewa tabbas lalle ya amshi nisabi ko sama da nisabi sannan kuma sai ya fara lissafi a kai na'am sai mu tsaya nan ko sai mu tashi akan wa ayyunul mudiru a shaharan wa bi hadhal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik